دلال بيدك وسيدي أمانة دل فجد يدي أشملا فهذا الهلة في أنت العبادة يا قوتي ويا سندي وأنت كافي إذا ما كنت في بيتي يا سيدي أمانة جنب بيدي أجل لا جبه جلال سوى جباب نجاتي أنت معك زمن قد كان مستبقا في سجدتك يا سيدي أمانة جنب بيدي أنت الملائكة فهذا لك إذا شباب نجاك أدما كزما كركان مستبكة سددت لك أمدت جنبا بيدي أنت الملاذ فأ Iya gauza kala bare dalla da murta je fanne ma'ara fanne na awal wa biki ase yadi arabi da ne kaga di yadi ajar malaga ba Kakarar bara ya ajaba ke zana na kalma kar ara أمدت جلب بيدي أتى الولادة على ya kace mai ra'auni ya ya mai yamma da haba ya kada bana kada mai farke da nana na bege ya sai ya amma da ta jana karabe ya ji a tarmala zuba ala Allah su ilaye ga abara ta ta ta bane biha aya ta ba anjirna minha سيدي تدان فردي أدي أنت الملاذ فألا تسيدي يا أبا أبس أعزلها ومن سواك ينسينا من أسيدي يا سيدي تدان فردي أدي أنت الملاذ فألا مولانا مالي سواك ومالي غيرك إذا يا قلب الباري يا سيد الأغنى فيك يا سيدي أبدا تجعل قلبي أنت الملاذ فهذا الحياة إحسن إليك عمر يا نبي بيصل هذا بي ففتجنا لنا وقدت وأركت جثة بزدتاتك أمرت جعل قدمي أدية البلاد فأرى ألا غافل على جبرة ما علتك كأهان وسادي لمثل تهريتي قد بيدي أتى الملاك ألا وفر مؤيني آياتي ومن سندي ويا ملاكي إذا ما كنت بيدي يا سيدي إذا نبال بيدي أنت الملاك ألا ألا يا مرجعي جيبي حيث ما قد كنت فيه ذيكي أمرت جان القلب يدي Allah ba a taba ba na jata karfa da yadda wasan bagi fi ba ba kwanta da ke aka yadda abada da jata karfa da yadda an tarmala da ba hadar halatta. Iyan jirgare ba bakar na da kamar ta je an wasan ma'ina lahowar janar da ya ke aka yadda أمنت جد فلبي يدي أنت الملاذ فأنا ألا يا سيدنا ذو كل اللائد نبيه ويا إماما به أمنت جد فلبي يدي أنت فأنا الألد أنت كريمك من بجاهك فبه وسجة أو فأدعو في المزال يجي أسير أمل إذن قولي أنت الولاد وأنا الرجل ألا أجل ومن منتك قد تقربه إلى العلا كيف نادكم بتصديقي أمدت جنبي أدي أنت المراد فأنا الرجل ألا ألا يا سيدي أمدت جنبي أدي أنت المراد فأنا الرجل أمدت جنبي أدي أنت المراد فأنا الرجل ألا بذلك أنت أبوه ومغفرة من الإله إلى قلب السرير يا سيدي سجد فردي يدي أنت مولانا وعلانا نزعجك العفو تجاه ما أنت تسمى من ذكر جل فضلي أجيها تربلا تظهر ألا ثم الصلاة ما تدرم فإعانة سبيع الورد الجميل فيك أسر ألا ثم الرضا العدل أبا في سيدنا وسبيل البر ما قد قال سوديك قد قال بيدي أنت الملاذ فأنا ألا يا سيدي أمرك ذنب في يدي أنت الملاذ فأنا ألبيك يا سيدي أمرك ذنب في يدي أنت الملاذ فأنا ألبيك فقد رمت لكم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما تبنى سيدنا ولا إله إلا المنتجد على آل أقل النار العظيم والسلام على المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا المحضر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بظفر فهكا يقوامنا وقوا بيسوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya tara mu a wannan masallaci domin raya ɗaya daga cikin sha'air na addinin musulunci wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana ba kowa yake raya irin wannan sha'air din ba sai waɗanda imani ya tabbata a cikin zukatansu tsoron Allah ya tabbata a cikin zukatansu da haka mun gode ma Allah da ya tara mu a irin waɗannan gurare a domin munasaban tunawa ba dan an manta ba da watan haihuwar maulan mu shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu to wannan shine zaman mu zamu ce na biyu kenan saboda ji an fara karanta mauludin a can zawiya gidan shehi a markas to insha Allah wannan shine zama na farko kenan a wajen can zawiya to insha Allah ba tare da bata lokaci ba za a buɗe wannan zama da addu'a a karanta alqur'ani a karanta kasida daga nan sai mu ba wa shehi a ya shayar da mu abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara za a shayar da mu a wannan guri kafin na mika abin magana izuwa abu da addu'a na ba da haƙuri zuwa ga su asalin 'yan zawiyan wannan masallaci an ɗan su a sami clashin sun wakil sun turo sun zo sun same ni akan za a sa mauludi na ɗauka sun gama shiryawa bayan sun same ni sun faɗa mini to ni kuma sai na sanar da shi akan cewa ma sun fara yin magana a sa mauludi to ashe su ba kowa ne ya sani ba kusan ajiyan ne labarin yake zuwa musu wasu ke ganin za a yi ba za a yi ba wasu ke ganin to tunda an riga an sanar to kawai a zo a yi mauludi wasu abin bai musu daɗi ba to muna fatan za su yi haƙuri a yanayin yadda saƙon ya zo ne sai mu ɗauka an riga an gama komai da komai da haka ya idan ni har na ce ma idan ba zai yiwu ba ni a je can wajen mu a yi yau ɗin a wuce gurin ya haka muna ba su waɗanda suke gurin haƙuri manufa ba ne yasa a yi hakan ganin yadda su zoye su bi suna zuwa suna yin magana ya sa abin nan wannan na faɗa ne domin yankan hanzari ga su waɗanda sabon nan ɗin ba wai sun yi gaban kansu ba ne Allah ta'ala ya samu dace a insha Allah za mu ba baban mu Malam Ibrahim ya buɗe mana wannan zama da addu'a a bismillah
salatu annabi sha ɗaya ne da fari da hairara sha daidai karanci kulhu Allah kafa uku uku salatu fatu uku abin da Allah ya wuce cika da fatiha da salatu fati اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيد اولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وتقنا الجيش ربي بسمي والوالدين والمن دخل بيت المؤمن والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء فاتح
Allah ya saka da alkhairi to yanzu a gurguje eh shi karatu ne za ta shi idan za ta shi yawa to yanzu za mu saurari bude karatu alqur'ani mai girma a bakin wayannan ɗaliban na makarantar anwar al-faiba insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba in wannan zuwa ka zuwa ka
الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فعلى والذي أخرج المرعى فجعله غفاء أعوى سميعك ولا تنفع إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر والنسوى ويسمع قليل الذكر وذكر إنما في الذكرى لست يغشى فيجعلنا الأشقى الذي يصلى نار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يعلى فأبلى من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجريك يتيما موسى إبراهيم وموسى الله
insha Allah ba tare da bata lokaci ba za mu mika abin magana zuwa ga malam Musa wakilin mai diwani ya karanta mana yabo daga cikin yabannin abin da Allah ya sauƙaƙe daga nan sai mu ba ɗaya daga cikin sha'iran markas sai a karanta kasida guda ɗaya sai a mika mashi malam Musa bismillah
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وبلغ لك كاتب لما سبقنا ناصر العزيز العزيز على هذه الى صراطك المستقيم وعلى آله حقيقة المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله وليت بغفر أبدا أبي كوني براء لك براء مكدا أتاني هواه قبل العالم فلاوى سليت بنيرانك يدي يا أمدا عليت به والله في سينة القرى تمزعت بالهدر إذ كنت مبردا وزهد في هذا الزمن يا إلهي لفي غيرة من من يروم محمدا ولكن أني جليت قبل أسبابين وغنيت تبريز القرون اللي أمدا ولولا وإذ الأرض إذ لبعثه فنوه يأتينا الكون أبدا مسودا ألا يا رسول الله وارفعتي كايتي إليك وهذه ما ترى أبدا سودا باجي هذا المسلمون أهلته عليك عبد النفس والرحم سرمدا زماني يا لو جيبه كجر أدو أبدو دائما له كمدا Ogade zubo inda abdali murzali wa man bi rasulillahi lam yazja jalmada Tawre ba lam yazja yusaidu idari fakirtu umu masjada La ilaha illallah La ilaha illallah آتنا المغفر a aina Bayramu Tele an Pamelo On Ay ay barro ya tafi bijayi na adela Da tarzo bai da maya rogo a tarshe da Ah everybody was but la محمد الفاتحة وقل قولك أكملنا سبقنا سرعة الرجل ولا عاجلنا سراجل المتقين ولا هادي حقك المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Allah ya saka alkhairi lura da yanayin lokaci da kuma yanayin dokan garin da muke fama da shi na kaman za mu miƙa abin magana kai tsaye zuwa gurin shehi daga nan
ana rike a hannu ana da a fa ta yi ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحق عليه حق قدر fari about ɗan uwa kwana muridai rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina godiya ga Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan wuni mai albarka a wannan rana ne a cikin tsarin zaman mu na wannan wata maulidin maulidin shi Ahmad Tijani a can zawiya gida to dama tsarin zaman mu bane zai canza saboda yanayin tsaro na ƙasa ko na gari insha Allah alam kuma a ƙetacce duk da abin da ya faru insha Allah saboda kada saboda yanayin da ake ciki Allah ka fito mu lafiya bisa ga al'ada idan mutanen ta tsaya albarka wanda mai kiɗa da hikimomi irin wannan domin tattara ma'ana tunatar da juna dangane da ahaliya na watan da kuma abin da Allah ta'ala ya saukar a cikin wata kuɗi kuɗi wulayenci na rana abu da ba shi su ba a shiga gida sai a mata kofar ko a cikin zuci na muwajiya Allah ya ce ka zo mu gida ta kofar gida shi ku gane shi ne kofar gida annabi kan kana so ka gida annabi da izini har ka samu wurin zama har ka zama dan gida to ka zo ta hanshi cikin sura ka muke wannan abubuwa da maza ya dararan da kuma abin da dararan suka kunsa da akhiri muna fata Allah ya rayu zukatan mu sannar bayan Allah irin waɗannan waɗanda muke zama don mu ambace su da farkacin Annabi Muhammad ba tare ba su lokaci ba Maulana Muhammad Rasul da mu'minan ba ka annama a hayawo duk wanda ya karanta tarihin wani mu'mini mutum kirki kamar ya raya shi saboda haka duk da dogaro da wannan hadisi mun imani shi ganin mu'mini mun imani shi ganin mutum kirki saboda kamar da Allah ya ce ka da tarihin mutum kirki mu'mini to kamar ka kara jaddada rayuwa ta take to mu ba za mu ce za mu san da tarihin shi wajen mu jaddada rayuwarsa ba sai dai mu ce muna so mu karanta don mu rayuwar mu ta jaddada don mu ne za mu rayu saboda karanta tarihin sa kamar da muke rayuwa saboda karanta mauludin annabi Muhammad shi bai da alfarmar da yake bukata a wajen mu ne muke neman alfarman dan farwa da su ko ba ne muna karantawa ne don haka don mu nutsa a cikin barka ta sa mu nutsa a cikin da Allah ta rayar masa kuma mu fice shingensa da hemansa Allah ta bamu shi duniya da lahira alfarman annabi Muhammad wato karanta tarihi bayan Allah irin waɗannan alkhairi ne ga al'umma ba don kun ba saboda manzo Allah ya kare faɗi bi zikr salihati tanzilu rahama ko idan ana batun mutanen kirki rahamar Allah na sauka ina jin kamar dai sauti jani yana da cikin mutanen kirki da idan aka mutum rahama za ta sauka ko to kaga da mun zauna mun ambace shi a sai mai laifi ba maza Allah ne faɗa sannan in ka ce mun zauna a masallaci yanzu mauludin ma ya girma ya wuce na annabi har an ji nake wuce zan gani cewa bayan sun suka kwarai kuwa ai Allah ne ma ya fara a cikin inda ya masallaci girma shi ne cikin alkurani Allah ne fara muludin waliyai kala kala wanda ma ban kai waliyan zamanin mu zarza mu amma Allah ya muludin kulumi na waliyan zamanin Allah subhanahu wata'ala sura su kusan yin zokar alkurani sunan da suratul maryam ko kowa ya san sai na maryam mahaifiyar annabi Isa alaihi salam ba annabi ya bace ba ba annabi ya mu waliya amma sura ta kudin aka saukar tarihin mauludin ta tun daga dalilin samun cikin ta aka ba ta mace ta ne take wani sassaƙar ta ne ko Allah ai wannan mace ta bani Allah ta tsaye cewa har ta haifa ainihin namijin maza shi na nake sani sanar kuma shi to haka aka yi duk wata tarihin rayuwarta tun daga kanta wani ya har ka yace da annabin da ta haifa mursali amshaki daga cikin ainihin annabin Allah shi ne Annabi Isa alaihi salatu wassalam ai Maryam ba annabi ya bace Maryam wani ya ce amma Allah ya yi ambatan ta yayin mulkinta to ba Maryam ka dai ba kida to akwai da ba ma mamamun annabawa da Allah ya yi jera an yi ma sauran ma sauran iyayen annabawan banda Maryamu an yi na mahaifiyar annabi Musa Yohana. To an yi malam an yi nazar daga cikin manyan manyan wani. Balkashi mutanen nan wuri hamshakai da Allah ya raya su ya sarfe kwacin saman shekara ainihin ɗari uku da tara. wadda su je kafin salatin da ake ne wa jabin suna suka rayu shekara ɗari tara ɗari uku da tara suna bacci kuma suka tsara rayuwa bayan wannan shekara ɗari uku da tara Allah ya nuna karamomi daban-daban a tattare da su wannan waɗannan asabar kaji ai ba annabawa bane ai waliyi ne kuma sarki masu da darajar su bai kai waliyan zamanin maulana muhammadu rasulullah sau da ƙarin kudu kai kun sun kai rumata ainihin yare uku jami'a mu ne mafi al'umma wanda Allah ta ya fitar da mu don amfanin halittar Allah ga baki da komai na annabi ya kuna kowane annabi komai na manzo Allah ya tsara mana kowane irin annabi saboda haka waliyan zamanin manzo Allah sun fi waliyan zamanin sauran annabawa al'ummar manzon Allah musulma sun fi al'ummar sauran annabawa komai na maulana rasulullah da haka wannan shimfiɗa ne da isharar cewa kuma ba laifi ba ne idan muka ga zamanin mu irin wannan ne mu wale don mu da yan zamanin mu mu tattauna a cikin sha'anin su saboda ne na saukar ma Rasulullahi ya ambata an yi tare da shi saboda haka muke irin wannan zama zan mu tattauna ko a cikin masallaci ko a wajen masallaci ko a ko ina ne za mu ba duk kan ko ina da dalili ne na fata Allah da mu a cikin waliyan Allah ba waliyan masu lafi garanti daga Allah karara tun daga saba samawa har zuwa cikin alkur'ani har zuwa harshen annabi Muhammad kamar waliyan jikoki mun Allah shi ne wanda Allah ta lafi kuma su da direct approval letter sannan kuma da direct testimonial letter daga Allah kai kuma aka saka ta a cikin kundin da ba wanda yake gaya da alƙur'ani ne ba kun tsarka ta ne daga Allah Allah ya tsarkake siya shi kuma ya approval ya sa ta mai sani ya tobe ɗin wannan testimony group ya ce da gaske ne su wanda ya kori su ya biya ko إنما يريد الله ليذيقكم رجس أهل البيت وأهل الأيام Allah ta yake kaɗai abin da Allah ta yake yake jikokin annabi Muhammad iyalan gidan Maulana Muhammad Rasulullah kawai shi ne ya tattata dukkan wani da suka kazanta ta tarbe shi sannan ya tsarkake su cikakken tsarki ko tsakiyar kuma tafiya wannan testimonial duk halitta da cikin zuriƙoƙin sauran halittu ba ke samu wannan sai iyalin gidan mu da rasulullah ne shi kuma mulana musamman rasulullah ne yazo sai su ahlabaiti ka tafiya to ne man tawakka ta bin dana jikoki na iyalan gida na jirgin nuhu da duk wanda ya kudu su ya ja cikin mulana rasulullah ne don haka da wancan aya da wani hadisi dan haɗa su za su ba ka good testimonial daga Allah da annabi Muhammadu to jikokin manzo Allah tsarka san halitta ne kuma su annabi ya ce a bi bayan sa su ko na haƙiƙa zahirin mu wadana da su mu ma'ana to ba'di كتاب الله وأسرة في أهل بيته amma da suka aku ne suka na bar muku abin da in kuka rika bayana na ta fito ba ku bata ba har abada na bar muku alqur'ani na bar muku jikoki na iyalan gida na in ji bolan rasulullahi malamai suka ce iyalan gida annabi kala biyu ne akwai na ruhi akwai na gangan jiki akwai kuma da suka haɗa duka biyu na ruhi su ne jiko ainihin manyan wajen Allah da sauran malamai waɗanda suka ɗabbaka sunan annabi ko da su ba jikokin annabi ne na jini ba don sauran malum malum ma magabata duk cikin wannan zuba su kuma sauran ainihin jikokin annabi sannan kuma waliyai na al'umma su kuma sai su haɗa guda biyu ga su sharifai na ji ga kuma ainihin malamai waliyai na al'ummar annabi muhammadu waɗanda su haɗa wancan rukuni na da hanbal na ciki sauran sahabbai duk cikin wannan tabi'a da tabi'a tabi'a da dukkan maluma imam al-bukhari muslim kaza kaza duka wannan bangaren business wadanda suka haɗa kuma biyu ga baki da mulana abul abbas al-tidani yana cikin irin mulana da ta kace jiye ina cikin irin mulana sura islam shawani radiyallahu anhu suna cikin annabi ne na ji sannan kuma jikokin annabi ne na ruhu ahalin da ne a ruhu sannan ahalin da ne a jini dan mamotan kuma ruhan ainihin sirran wa alaniyatan saboda ka Allah ka ba ne da mu tattauna a kan jami'in wa an kuma rajista kun ta tsahira Allah ya ce ya mutu tsarki cikakken tsarki da ba tsaranta kudin da tsarki to daya daga cikin irin su kai yau mun nuna ne zan yi tsokaci to wani bangare ko da tsogo cikin teku na abu ne shafi rayuwa ta sa na musamman albarkar sa Allah kara masa yadda albarkacin maulana Muhammadu Rasulullah zan amula ba su ci gani na kara masu yadda kamar da kuma yake ji ana rukunin layi ta nana ta abin nan ba sannan baya da nan an haife shi a ainihin mawadi sunan mahaifar da ke nan shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin ne da hijirar wani wani sunan layi sunan sa ahmad sunan mahaifinsa muhammad sunan kakansa mukhtar ahmad dan salu kakannin sa na biyar kenan yana da kakanni tun daga kan shi har zuwa kan Maulana Muhammad Rasulullah kakanni guda ashirin da biyar wanda na sabar ta ta cikin zuwa ga Muhammad Nasir Baki yake shi kuma da Abdullahi Tayyi shi kuma dan Hassan Musanna shi kuma dan Hassan Sirri Hassan Sirri dan na Fatima masu sayyidina Ali kar Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to cikin Allah kara masa da dalilin haihuwarsa a magrib ma'ana nan kasashen mu na afirka a morocco ko a nigeria a yanzu da ainihin wani yanzu yana cikin algeria ne dalilin haihuwarsa a wannan gari makwancinsa kuma yanzu yana morocco ne shi ne ainihin pass kenan a tana morocco ne ta kuma ainihin wani yanzu tana algeria ne dalilin haihuwarsa a wannan yanki shi ne dalilin da kowa ya sani na borowar tarwatsar sahabban manzala ko tarwatsar jikokin manzala a algeria sakamakon rikitare kitanar jama khalifanci tun daga ruruban khalifanci da muka sha karantawa ta kabala daga nan kuma abin ya yadu fitintunu suka yadu halai zamto kama ana farautar jigocin manzan Allah musamman ahalin bai ta musamman wanda ya zama ya yi shuhura daga cikin Muhammadu Nafsu Zakiya ta kai shi ofisan mafi girma a wannan zamani yana daga cikin wani shuhurarsa ta shuhura har ma mutane suna ganin kamar shi ne mahadin da ake cewa zai yana saboda shuhurarsa da gunayarsa da abubuwa shuhurarsa sai ta zama barana ga gwamnati na wani lokaci ka san gwamnati na da kishi ba a gwamnati biyu a lokaci da sai zamto kamar karfinsa da buwayarsa da mubaya da aka masa da kansa da ake ya na sarkin zamani ma'ana ya fi na kalifan zamani sai ɗanku suka dinga kaiwa da komowa tsakanin gwamnati da shi in fa ba a kama wani ba to ba na yi gwamnati biya a in ba ba a kulla wani ba to ba za a kulla ba baya a yi shi sarki na waza mu hin tun da mahaifiyarsa shi kuma ba abbasi ne to da yadda ya ce kai abin nan ya yi yawa aka ce to yana nan ana karɓan yana karɓan mutane suna masa bai'a a koyi suna jira ne su gama su samu ƙarfi daga nan to da zigan ya tashi kuma a cikin garin anan madina amma sai aka tabu mahaifin ta shi ne sai da abdullahi kamil an kula abdullahi kamil aka kulle shi a kurji a kan sai an nemo muhammad da nasu basiya rikita rikita ce rikita rikita rugurugu rugurugu karshe ne su aka kama muhammad da nasu basiya da mahaifin su sai da abdullahi kamil duka guda biyu aka ga garin su a kurji a kurkuku wannan rikita rikita ta bayan duka su biyu suka yi shahada ce mafaki da guda biyu manya akwai sai da ahmad da sai da yahya waɗannan guda biyun su ne suka bada yin fasilare suka bar garin madina suka yaɗa zango a masar daga masar suka gangaro har sarkin wannan ƴaƴan nasu guda biyu shi ahmad da gaske shi ne kakar shi ne na fata muna fahimta shi ne ahmad dan muhammad da nafsu da siya ɗin da muka ambata ɗan sun Muhammad nafsu basiyata da Abdullahi Kamili wanda duk shi aka kashe su a wannan rikici shida Abdullahi Kamili dan Hassan na biyu Hassan na biyu kuma dan Hassan na farko shi Imam Hassan da ake faɗi dan Sayyidina Ali kenan Hassan na farko dan Sayyidina Ali dan na da Fatima ƴar Maulana Rasulullahi Barwan su can sun ta zama su zauna a nan su yaɗa zango har Allah ya zama su a Maghrib Maghrib shine lokacin ana kiran wurin Maghrib gaba ɗaya da Morocco da Algeria da Sudan duka ana kiransu Maghrib har nan Nigeria a lokacin duka a dunkule duka mutu na zo ne suka yi mulkin mallaka shi suka yayyanyi ke gari gari nan iyaka nan gwani nan na Portugal ne nan na Ingila ne nan na Faransa ne to sai kowane sai aka raka ba musu suna kamar Najeriya ai damu da Nijar da kasa ɗaya to da suka zo suka yayyanka duniya loma loma sai Ingila take to daga nan zuwa nan daga kogin Niger zuwa nan sunan shi Nigeria saboda kana ta Faransa kuma ta fito daga can kuma zuwa can sunan shi Niger sunan shi Nata kajen da aka yi to daga nan aka rarraba kasashe ai yau dan foduwa a Niger an dage shi a wancan lokacin ba rarraba sai ya rayu a Sokoto amma dan a haihuwa yankin kasan da aka haife shi yana yin sirrin ayyuka to haka abin shi kasancewa kamar yadda a cikin Najeriya da ai jihar Plateau tana cikin jihar Bauchi ne ko kafin Arawa Gombe tana cikin Bora Bauchi ne kafin a cikin Kira Kudar Bauchi yanzu ai garin da aka ce na faɗa yanzu yana Gombe ba na Bauchi bane lokacin ana haɗe to irin wannan haɗakar haka da Algiers Algeria kenan a yanzu duka kasa ɗaya to wannan yankin duka shi ake kira da Mali da Algeria da Morocco da Nigeria da Niger duka wannan yanki da har da Sudan duk wannan yanki ake kira mu Maghrib al-Aqsa Maghrib kuma mu daga gaban gida Kura sun gugu tsara wurin mulkin mallaka to shi kowane yanki aka na gaba masa suna bayan shi wa rabbi Allah ta'ala ya nuna a wannan yankin hukunci kakaninsa sai suka dinga hayayyafan zuriya to su jikokin annabi Muhammad suna da wani kusiya ta su wanda Allah ta lafi ya ce su daga ta ɗanka saboda ka bar a taɓa yin numfashi ya taɓa a doron ƙasa wani zamanin mai Allah ya yi ya gozan aljiyar to daga nan da take ɗauke da halittar Allah ainihin ɗauke da jikoki da su Allah ya kashe duniya ta zuwa lalace idan Allah ya yi ya tashi duniya gaba ɗaya sai Allah ya a karɓar kan dukkan almajiransu da masoyansu daga zallan yan iska ta jere a duniya a ɗan taɓa sallah to akwai ba da idan masu ɗan taɓa sallah da ɗan sai Allah ta da gida to Allah ya ya ta azabi ke da wani gida to haka wannan shi ne sunan wanda za yana da cikin shubuha da ake jefawa a cikin damar karatuwa sai a ce maka a kai annaba ya madina ya rayu to me ne ka wani jaridi nan sanna da ko sai ka wani kamar ka eh ko ba ga ne to an ga ba ka da kai shi ga nan an an wani da shi dan ana yi wani gaba wannan ana yi ta ce maka eh ai annaba ma balare ne eh ake ce ba shi tukuri ne wani irin ko ma kila ta hal ba ka ji amma kuma a ce wakil jaridi zo da ka gani ne babu jaridi babu shi ana jifan mutane da wannan shigowa ana yi ba yi to amsa mafi sai ki cikin yasa a haka ne ba ɗan annabi adamu shi ma haka ne ɗan tattar da tsaro ba nan kan da gida wa Allah ya zo annabi adamu ba kina ba cikin yanka ne ma ya wuce annabi adamu ba wuce ne ina ba ba wuce Allah ya zo ne za ka yi in ka ji wannan amsa za ta gano ba ta gano ba cikin sau simple perspective inda ka gano wannan a mutan ya ake ka nuna munaka ya ake ka zama baki ya ake ka zama bawuki bayan adamu bai nuna munaka ba adamu ba baki bane adamu ba bawuki bane alaihi salam da shi da mu in ka iya gano wannan dalilin to shi ne dalilin da ka iya sa shi kusa da mu nuna munaka da zama bakaki kuma zama hausa Sala muna fahimta wannan da kyau wannan ba zan wani tsawaita maka ba kawai da yake da yake to kai da kanka nan na an zama wani gobe ko hadisi wa da waya analysis ne ko good analysis ka fara daga kanka to ya riga ne ni ya zama wani fito ba na kai ina ne ku kuma da shi ma fa kila da to wai ne shi to ba wani shi ba ka kana da jawo to na ne kawai fakar za ka gano in ka gano sai ka fito ne kawo iyayen kuma kada su mura kakanin ku kenan to ka tafi biya har sai ka ga kakanin ku sun koma ko da yan haɓar da yanzu ko yan jara ko yan ethiopia ko yan madina duk da yan madina ne zuwa al'asa ko yan kwale da kwanan makka ana na ana ta fata muna gani amma sai yanzu ka kama yan kwace na ne dalilai hutu kwanana suke sabbaba yawanci abin da ake kira da yawanci migration ana ko matsawa daga wani wajen zuwa wani wajen to abubuwa guda hudu kwarara a al'adar duniya suke sabbaba kamar ƙaura a wannan gari daga ciki ta ɓangaren almajirai ya haɗa ilimi shi ne mafi girman da ne ya haɗa ilimi al'adar almajirai ne ko malam ta da yawa bar ba ka misali sahabban maulana wa sallallahu alaihi wasallam bayan fatin su ruwa alaihi salatu wasalam ai kan yawanci kusan kashi saba'in bisa ɗari sun bar madina in ba ka sani ba ka tambaya sassa da duniya gaba da suka fi zama da tara madina ne mutane ba zan abar mana amanan addini saboda haka mu bazo wa duniya mu yaɗa shi da kafin annabin har wuraren ana ana ana jin a dogon tarihi akwai a dogon tarihi akwai sahabban da yanzu aka kabarin yana kasar China sa'ad bin Abi Waqqas sahabban annabi duk sabon da kuma wani ga harki da kwari da baka yi shi yasa idan sun sun zai wuce ni killa su ya yi shi to da tsananin sanin kwari da baka sa'ad bin Abi Waqqas da za ya yaki magana ta sashi a gaba in za a yi amfani da ciko shi magana ke sawa gaba to wannan sahabban yanzu aka kabarin yana kasar China saboda da fatan annabi suka fita yada ta har yanzu suna kayan makasani saboda bayan ya je kasar China ya yaɗa addinin musulunci kuma sai zama ya kama shi a garin ya zauna a garin ya aurata ya garin ya hayayyafa jikokin suna kayan harin zan dan haka su ta yi sawa ne ne ne ne ta gano kaɗan da bikin da miliyan da kansa akan haifi mutane a sako to a Najeriya ma haka daga cikin abin da muka kiyaye na nan kusa kusa ba ba ne ta basu imamu da yauke sun zo samira ai sun zo soli sun zo daura kuma sun zo kano saraka ya je daura ya yaɗa musulunci ya zo kano ya yaɗa musulunci imamul bagiri duk ɗan ƙasar masar ne larabawa da sanar sahabbai da sanar da ibai imamul bagiri ya zauna a nan kano an gwada ga ana ce ma sharifai a kano to biyu ko shi imamul bagiri to haka ake yin tarihi dan ba baka sani ba wani sun sani in kai ba ka ba ba iya rubuta a gidan ku mutum an iya a gidan in kai ba a rubuta a gidan ku a rubuta a gidan mutum suna kan maka sani ba kawai ka sallama ko ka sani to ka baka san ka haka ba ka ji labarin kai ma daga wuri kaza kila ko akan kuma yan nijar ne wala haka ne daga taso aka yi wanda ta wata hankalata shi sai ka zama kana to bayan ya yi wajen yaɗa ilimi wanda yawanci almajirai sun ce haka babu kasuwa sai tashi da shi da yanar duka sai yanke kan daga yanke sama kila zai iya matsawa hannu da duka fata to inda Allah ya rike shi samu wajen da yafi sanin kasuwa sai samu wajen sai zauna wani yanzu ɗayan kasuwa sannan kaiwa wanda kasuwa ke kawo shi to kaji dalilin yanzu su kuma wani yanzu haka ce da cewa dalilin yanzu su kuma makiyaya su kuma makiyaya kuma suna irin wannan biyawanci makiyaya kowa ta ne daga nan sun yaɗa zango wani har zama ya kama su su buka a ƙauye har gari ya zo da sun makaru wani zama yan gari kamar kafin kafin kafin sai ka samu yan ƙasa kaza ne kamar ƙabilar da ake cewa mallawa a Najeriya asalin su ƴar ƙasan Mali ne ƙabilar da ake cewa ainihin rumawa akwai su a Zaria akwai su a musamman a asalin sai ƙasan Roman to an ka bibiya duka haka za ka rinka samun irin wannan ga dalilin da bayan harkar yaƙi harkar ruwa harkar rashin abinci harkar fari harkar gobara harkar duk gashi nan suna sa mutum ya tashi daga waje ya koma ya kaura ya koma wani wajen da ya ga bi'arsa da bukatarsa ta fi dacewa da wannan waje to shi duk wata kaurana muhammadu rasulullahi daga cin da ne mafiya girma wanda ya kai wasu asali ne akwai shi na harkar yaƙi yaƙi da tashi hankali ka ji abin da su kuma kai wasu asali na din da ka ji a wannan zamanin farautar sarki sai su bar nan su je ne inda suka za su je su auratayya a wajen kaji da yin fasaka ta shi da sai Ahmad daga cikin madinar Allah Muhammad shi kuma shi ne kakan shehu na hudu a wani lokaci ko na biyar a wani lokaci to daga nan kuma kaji inda suka zauna magribul aqsa to daga duk kusan sharifan magribul aqsa yanzu abin da ake da ittifaqi a duk duniya duk duniya ba kasan da tafi yawan sharifai kamar magrib magribin kuma kamar nan cikin Morocco da Algeria duk duniya a yanzu saboda sharifai da yawa sun yi kauran sun je wuraren to daga cikin sharifan da suka fi kowa fa yawa magaibul amsa su dama mutane ne masu ƙwaƙwafin tarihi sai suka kafa daular musulunci ana kiran ta daulatul adanisa wanda ya bi tarihin adabul arabi ko wanda suka karafe da zaniya na ali ya san ne ne ke nufi da nake daulatul adanisa a cikin addu'o'in mutatabi'a da aka yi a usulul adabiyya akwai dalatul adalisa wanda aka yi ta a magrib a wani yanki to dole ku biyu kofin annabi muhammad ne kuma ta bin idris dinka ainihin a cikin nasarar shehu yana da gaske su da jikokinsa ne suka asasa wannan daula to kaji dalilin haihuwar shehu allah kara masa da a magrib wannan anan mahaifinsa sai ne Muhammad mahaifinsa mai ne waliye ne dukkan kuma sharife ne dubu ilmoma masu yawa mahaifinsa bai samu ‘ya'yansa sun zauna a hannunsa ma'ana Allah bai bar masa ‘ya'yayi da rai da tsayi ba da ta so yake ganin sai kwaɗai kawai da masa wuce shekara goma sha takwas yau fati kuma wani shi da ɗan kama ya gudu ayya sunanta ɗan kama ya gudu da jani ke rago ɗan kasunan sai dai abdalla to shi ne za mu yi shi da an ce yau gani ya sarka gane mahaifinka da yi zuri'a masu yawa. Eh, yana yawa. Shekara mai zagawa ta'a da mahaifiyar iska yi kwari sakamakon wata cuta ta annoba da su shi da Allah kara masa da sai kasance daga nan sai Allah ya kaddar wannan shine silan fitansa dama ya saka ya sha kudi domin wani yake da kudi ne sosai duk garin ba da kudin sa a rubuce yana da garken shanu garken rakumai garken kwanjan yawa garken tumaki awaki harkokin fatanci da yawa ba kaɗan. Sai fasu kuma shi kaɗai ne amma abin da ya baka mamaki wannan dukiyar bata ba shi damar cewa to bara a naɗa kafa a shafai na mutum wani da wani ya bar ainihin hadimin mahaifin sa yake ci gaba da zai dukiya shi kuma ya faɗi ce to yanzu ne mazajen Allah masana da neman waliyan Allah masana manzo Allah yake shi ba zai dawo gida ba sai ran da Allah ya sai ido hudu da wannan shi ne alwajin da ya sa maka shi to kuma zai yi wa ka sarfafi tarbi kawai ke ka halwa kai ɗaya sai ka bi maza da bu'a da sai ya yi ɗauke to da rubutu su lafa ta kuna da Allah ka yi da shi kuma haka ne sun sai nan kwana ɗaya biyu idan ya je wajen wani ce ce to shi kenan da asar matsala mun salle muku ba irin gaba ba matsala shi ke ya ɗauki abubuwa da yawa ya ba shi ce ga wannan duka daga cikin asarar da na kakan ku wanda muka ajiye a hannun mu ga kayan ku muna nan tabar ki mana addu'a haka to gani din da shi jan bibi idan kun samu ainihin wani ya yi wa fati to zai nemi tarihinsa ya yake ya yake da tattauna da juna sun kwan har da kan ke ce ba ke cewa wani da Muhammadu. Akwai sai yi Mahmudu Kurdi yana ƙasar Masar. Akwai sai da Abdullahi Abdulkarim da ku suna yau da ne jin jira mace ce waɗannan mazaje ne su ne jin jira mace ce mazaje to amma ko wani so da ne hade da shi sai ku to alhamdulillah da dama ke muke jira mun zo magana cikiwa dama ke muke abin da dinga faruwa abin da dinga faruwa ce sai da Abdullahi bin Di ran da aka gani so da ya zo Makka a ranar ya aika wurin harin ya ce aje a duba a kona saurayi wani matashin ya rubu nan Ahmad Zidane daga kasar Maghrib a gana masa na kiransa ya ce hari ne ta ba wanda ya mishi abu amma ka san wanda ya mishi ya ga shi gowa ce da ya ji hadimin ya gaya masa sai ke ga ce masa na zuwa shi da kai na zo ke ce wanda ya turo ka turo shi ya sanar da kai shi ya sanar da ni ka zo kuma ya ga mutuwa da garan da ka zo wajena to zan yi hajjul uba duk kayan aiki na karkata kam da asararai na da ilimomi na da wulaya ta da mukamai na kam na yi transfer zuwa da nita sai da na yin lokacin ya dora su shekara ɗau shi kuma zo da lokacin da ke shekara arba'in ma shekara da lokacin talatin da shida kuma abin da faru kenan kawo sura ta ko ba ki a ƙarshen wannan watan da hijja ana ashe da ne ban ka wallahi je ba duniya eh ko abin da ba shi daga nan za ka gane maza maza ne maza maza ne ba ƙarya ba ne sai ta ashara da mutane ba ta hakkin da ranar da ne sai ta amma akwai sauran ilimi na a doron ƙasa abu a da'ira sai ce wani ne sai ce abin karimin zaman shi shi ne gaba da ku a da'ira shi ne kudin duniyar a lokacin shi ke gida ahal da'ira gaba da sai ce shi za ka je ka san shiga kuma ya kuma shi yana ina wuce na madina sai ka shi kana gama ba shi gana gama aikin hajji ya gama kuma ya je madina yana zuwa ya gana da alƙawar musamman suka tattauna wani musamman ya harari hasken shugani ya cin karo ya kusa fashewa sai ce dan zauna musu ban kwana kan yi ta bejin zai zauna ki dai abin da za su yi haka sai sai su zama ya ɗauki abubuwa da yawa kaf na tsiraran kakan su yi bashi sai dan ya rubuta kayan shi dawo a yi shi duk da mutu ba shi yana neman gaudan ne da kan shi mutu gaba da shi yana neman Allah Muhammad ƙarar da ƙarar abin da ya ta neman shi don haka duk wanda ya ba shi da aikin da ya ce Allah ta gada alaƙa je aje a daka sai gaba a majalin da yake sai da ya haƙiye kowa a halitta da kuma sai da kowa ya fita ya tafi bishi saka shi ma ɗan watanni ba daɗewa ƙudubacin ma ne ba duniya a hanyar dawa ya ƙara tsaya wurin mahmudu kudi suka ƙara tattara su a wurin dogon interview da shi ma ya buƙaci ƙara zaman kwana wasu yake ina da ganin shi ma haka shi ma yana tafiya bai ba daɗe da shi ma ya wufaci sai zama a fajar sauran shida kuma ga shi abin da yake nema bai samu ba ma'ana bai ga annabi ƙara ba ga shi kuma duk wanda zan tumbar duniya sai ce to bari a kan bari nemo oga kan da kawai daga nan sai tattara komai kawai sai kulle sai da aiki ya shiga halwa da salatin fati ma a wuri daga nan sai sai ta gazu mutum da salatin fati ma idan ga zura ta baki ba ka ni ba ka ni bara wata sun ce sai da shekara biyar a halwa duk duniya da mai sun dake sama ta tsira shi ne hadirin sa wanda ke kawo masa abin da ke bukata a cikin halwa shi kadai yake kuma kai ya mu kowa ga yake haka shi su jani a wannan shekarar ba abin da ake sai yi ma ga Maulana Muhammad Rasulullahi da daki da wannan kana na hadin ana zariya da girman dakin da ɗayan dakin duk yana ɗayan dakin an ce daidai shi bai wuce shi da ɗayan hannu haka ba ɗayan dakin kuma a sama ya sa wata kujiya ya sa wani azara ya rata in zai yi kiyamun laili sai zira wuya ya yi zira igiya a wuyan shi ya rata da wannan kujiya sai a fara daga farkon dare zuwa a salata kai da nan in bacci ya ji bacci haka igiya za ta karke shi zai ji zai kakare numfashi zai kai sai farka ya firgige sai sai haba don ciwa ne kai daga nan sai a ɗaura haka suka rayu haka irin wannan rayuwar kwanciya jirgin tsayinsa yana daga kawai haka wani kwanci ne a wani ɗaki ne wannan aiki ne wani gaba yanzu sai dan Allah kai Allah har yanzu wata yana nan gidan yana nan yanzu ana zuwa a ga yanayin wuraren dan za inda zaka gane bayan Allah nan sai dai mutum Allah kara mu lafiya haka Allah ta ya kaddari a wannan zaman sunan garin da ya wannan aikin shi da Abu Sabbo ko Abu Sabbona ainihin a wani kauye da ake shi Sharara a wannan Abu Sabbona a kauye Sharara a wannan daki ana kiransa ainihin بيت العبير حقه في كرة ودار البيضاء أبنى مولانا محمد رسول الله يبين مسع ومن أجل بيان يقدم الله ولا من أهم لكن ما يبين من كتبت ولا يشي أنت ولدي حقا أنت ولدي حقا أنت ولدي حقا هذا من هذا دليل هكا شيء يتميز يا رسول الله أنا قد أمر موشي من فين يبقى أنا موشي بني أمان رسول الله لك معك يشي لك السكيت أنا نسي لك أمان رسول الله لك السكيت أنا da gaske ke ɗana ne tabbas ke ɗana ne daga nan sai faɗa masa na tabbata ke ɗan wani ne yi wannan kafirin da ake karantawa na tarihi ta ga bakin annabi ai ya ba ya Allah mana fahimta da kyau to daga nan aka dama daga nan sai ce to abin da kake bukata an zo wajen ce to daga yau kuma wani gije gijen ka zo wurin wani wani wani kana kali wa ake an gama ai ka samu wani kan yace ana waliyuka wa ana shekuka wa ana mumidduka wa ana muwafi yace da yau ni ne waliyun da kake nema a cikin su dama haske na kake gani to yau hasken ya zo da kanka ni ne shehinka shehantana shehantana kake gani a cikin su to yau shehin ya zo da kanshi irshadi kake nema wasu din da kake gani ni kake gani a cikin shi da kake zuwa to yau na zo da kenan madadin da kake nema ni kake ganin hakan madadi na a cikin to yana zo kenan da haka da guru ni ne shi ka ni ne ne maka tarbiya ni ne ne maka madadi ni ne ne maka irshadi inda Allah Muhammadu kida an kullu al-awrad wal afkar wal ashiya kun hada wuljana ce aje dukkan afkar da awrad da abin da shi hade da ka karba yau ni ne komai naka karbi wannan wurin lawa haka maza Allah ya masa don ya lakana masa wurin tufari dari salatu fati dari to daga nan aka fara ka ji farko muna zashi da Maulana Muhammad Rasulullah wannan ayyukan da muke karantawa ka ji asalin ta ka ji sunan zuwar ta kuma da ma dalilin da yasa yake kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan saboda su mazaje waliyi a wannan zamani ba jihadul asgar ya rage musu ba jihadul akbar ya rage musu babban jihadi shine jihadul nafs haka ne yake yaƙi da zuciya da kuma yaƙin ruhi a kada ruhi zuwa ga Allah wani shi ne dama makamu to kuma ba a samun wannan izinin sai an samu izini ya fasi daga hadar sai wali karanta ya kai eko ya ita ya zama zakara ba su yi tara sannan ita ya ji ainihin da'awatul hasa a karɓa ya kira a karɓa sai wali ya ce wannan to kuma kaiwa wannan wajen shi ne ganin annabi ƙarar to daga nan ne ka samu izini hasi din ya kira sai halitta ta ansa din ya faru ruhi da karkataccen ruhi zai ansa din ya gurbataccen ruhi to kuma shi karshe zama mulki da Allah ka gani shi wannan fadil Allah kara musu da annabi kara sai ga dukkan sahabbai ga dukkan annabawa sannan aka masa izini ya kayan shi na jihadi sai ya goyi jihadi jihadi ya jihadi ya jihadi eh shi wannan fadil da ke da labari a Najeriya isa dan masu zagin sa da masu kuka su yan kwana yan kwana kwana ne da ake yayi muke ganin su je a yi sabbin kalan mahaukata ne wannan sun fi rubutu na kwana kwana da ne sabbin ma na da ba su koyi wa su ba wajen gwaro da iyayen da kakanni wani mana yan bar ƙarya na boko a sakandare a jami'a ka zo kana zagin nan kulu wai ba ya yi Allah ya ya dan fashi ne ya kofa shi kudin kudin kaza ne ya kaza ya kaza wani irin kudin ne wannan to mu muna da tarihi daga bakin nagari daga daga bakin ma ya mutu alal hawa inna illa wahayin yuha muna da muna da tarihi da baki ne wadannan Allah tsara mu da to haka shi wanda Allah ta rano haka sai da shugaba da sallallahu alaihi wasallam a to dan abubuwan gaba ki da to daga nan khalqi azmi mun maka izinin shirkar da halittar Allah duk wanda dole ka wani mace wani namiji lakana masa wannan aurari za a samu safa'in da ake nema za a wurin samu lokaci ولو daga annabi Muhammad za ka shi ma wakili ne na annabi a wurin ɗariƙar ba fito da na mace ne kuma ta hannunsa ta fito zuwa ga wasu da harbi wallahi القرآن العربي فقراء السبيل الله لكن كان تعلم قراءة القرآن الكريم كجت القرآن الكريم hakan ku hidimar da Allah ta'ala ya zafara a hannun sa alqur'ani na wannan shi da shi ne ko wanda zaka garanta ko wanda zaka garanta duk kana mutane sai ka qur'ani ma ku gudun ashi a qur'ani kuma ne da gurbin hannun sai ka fara ma dukan musafa gudumai in ba ka sani ba musafa Muhammadu ba musafa Usmani kirasa bayyanar wani sirri mai girma da cikin asrar ko wata hidima da cikin hidimomi na bayan Allah wanda Allah ta'ala ya bayyana su a hannun wani daga cikin wajen Allah madaukakin sarki sai a lafafta abin zuwa ga wannan bawan Allah walau bangaren ilimi walau bangaren hidima na addini walau bangaren jihadi walau bangaren zikiri walau bangaren karantar da ko abin da kama da haka walau bangaren ijtihadi da haka aka lissafta malikiya zuwa ga Imam Malik Hanafiya zuwa ga Imam Ahmad bin Hanbal ainihin shafiya zuwa ga imamu shafi'i ainihin hanafiya zuwa ga menene hanafiya zuwa ga abu hanifata hambaliya zuwa ga ahmad bin hambali duka aka nasanta zuwa gare su wannan kuma bai sa an ce su ake yi wa bauta ba qur'ani aka nasanta shi zuwa ga wasu da hamsa da wasu kuma ka fitan aka nasanta ainihin hadisi zuwa ga buhari da muslim su ma su ne mafiya shahara ta wannan bangaren amma buhari annabi ne ko muslim ne annabi abu ya ci ba ɗaya me dalilin da yasa idan hadisi aka ce Buhari ya rawaito shi ake sahihu in Muslim ya ce sahhahu wai saboda sun yi hidima ga janabin hadisin Annabi Muhammad amma ba da ayyuka na bane ta manzo Allah shi ma na Qur'ani haka to shi ma wannan zikirin haka zikirin ainihin Allah ne kuma ainihin wanda ya bayyana a halin Maulana Rasulullah amma ka tafi hidimar a wani shugaba ta bayyana shi a cikin ɗariƙar tijjaniya amma an kaba an san shi ne ta maka na saboda doguwa لا إلى الله طريقة المحمدية عشرة محمدية أحمدية الحنيفية التجانية haka ake maka nasuwa daga tara ke kowa ta Allah Muhammadu sannan hanifiya ce sannan Ahmadiyya ce sannan Tijaniya ce ka je da aka abin fara sannan Maulana Abu Lakwai ne zai fara zaka amsar su fare dari kula su kwace dari su aka fara sai lati shekara hudu ana yi lokacin so gani shekara ta talatin da ainihin shidda daga nan bayan ya ce shekara arba'in daga nan aka cika masa da ainihin arba'in da shidda abuwan bayan ya kai shekara hudu ana lakana wa shekara ta zama hamsin aka cika masa da sama la ilaha illallah bayan nan kuma daga nan ainihin aka lakana ake izinin wazifa da cikin juma'a da sauran lazimi dama shi aka fara duka daga mulana muhammadu rasulullah sama a wasu tijjana a matsayin izini hasi duka izini wani azu alkur'ani mai girma duka izini ani general wani kuma izini hasi na jarar ruhi da zuciya na fasgar ruhi da zuciya zuwa ga Allah wata kuma izini general na kowa da kowa na fasgar gangan jiki shi kuma zuwa ga Allah wani kuma na fasgar ruhi zuwa ga Allah ban ma zuciya idan kana so ruhi da kuma zuwa ga Allah to ke kai kun bayan Allah idan kana so gangan jiki kai sai zuwa ga Allah to bu Qur'ani hadisi da sauran da malaman zaure da malaman karatu na kadari su za su dora ka wannan layi kuma kana so ka hada biyu don ka motsa sai sai kuma ka zo ka motsa nan shi ke da kana so kana kawo ta cikin wuri shi ke ka zo na lafiya cikin ka akwai magani sosai akwai karan kana kawo ta kuma kana kawo danja kana da hacci wajen ka kuma kana yin sunnar Maulana Muhammad Rasulullahi shi ke nan muna kira bukata ya rasu Allah ka samu zama da rika albarkan manzo Allah shi wannan karamar sajja ya kai shekara ainihin kusan 63 adadin shekaru na bari salatu wasalam yana lakana alkarai waɗannan zikiri da bayan Allah to daga nan Allah sai masa ido to tashi daga garin da yake nan inda maka ambata da zu ya koma garin Fak da inda ya ƙara rayuwarsa kenan saboda nan ne kuma ya kwata ta ƙasar Maghrib ko ko ƙasar Morocco a zamanin ko Maghrib a zamanin gaba ɗaya daga shi rabbi Allah ta'ala ya tashi da ganin daga inda yake kuma garfa wannan ne zaka ji ne muniya yana haketuwa yake cewa fi muharramun gada ko sabahi khalifatan alil muhammadin al-majid أن أودي ذاك شيخنا للأرفة حكاه من حققه وأصرفه وبعد شهر وليال ارتقى إلى مقام العزيز المنتقى مقامه المحكوم عن كل الورى سوى الذي ما وراءه هذا لا كثير مولى ينا حقيقي ينا كيتو وانا بيكوتو ما تزاكي مالا da ka za mu da ɗauka da ka nan ce wannan to haka shi ne ya zama bayan ya fita daga nan ya hau kujerarsa hasaniyarsa da kasaniyarsa da kuma fas ya zauna ya shekara goma sha uku a fas in ka da shekara sittin da uku a goma sha bakwai an fas in ka da shekara sittin da uku wurin da ya shiga fas da goma sha bakwai wanda ya cikin fas sai zama shekara tamanin da biyu da adadin rayuwar shi ta jana ana ƙara masa yarda ya shirya da bayan Allah ya lakana masa da abin da aka masa izini da kakansa Allah Muhammadu daga nan halittar Allah ta haske ta ɗauki sirri ke nauyi da kalmar la daga nan bayan ya gama aikin sa annabi alaihi salatu ya kira sai ya ce shi kenan an gama aiki sai a ban kuma dan bayan sa nan da abin da ya rage sauran su ko hasu za su zo bayan sa ɗariƙar ka za ta numfuninki dubu ɗari a sannan a kan yadda kamar ta kamar da addinin annabi zai nufi sama da ninki dubu ɗari ba a kwashi manzo Allah amma da Allah ya fati ta kai ku su sai mu da ni iya adalin da sai fa da duniya gaba da to yanzu yan ya san Allah ne kare ban fu dubu da ni ba ba ba ba wala Allah ana hada na karawa da da da da da tilin fulani da waye ko ba ruwan da gudun tsiya za a yi yaran mu da kanan mu da cintir da duka za mu bada shi to kaga iya wannan ke to ba lan tunan kuma mun ce a ce lura local government a ce kuma Kaduna ce a ce kuma Nigeria ce a a ba ai ne ba da ne yau ba to wannan baba annabi da aka samu ne gaban ba to haka shi ma Maulana to Ahmad bin Jayo wai wa fatan da bayan dari ka sa guda dubu da yake kasa tsakanin maza da mata yara da manya bayyana nuna koyarwa amma mutane sun ce banda ya mutane to yanzu kuma ana lissafin miliyan ɗari karan ake lissafi miliyoyi ne da ake lissafi ba kuma tsaro dubu da yin kaza ba miliyoyi ake lissafi wannan na da cikin fatashi na bayan Allah Allah kara masa da albarkar manzanniya to dan Allah kara masa yadda yadda aka hanke shi ranar sha takwas ga watan safar a wannan wata shekara ta dubu ɗaya na jerin jayin da ke kenan wasu ke sha uku wasu ke kayi wasu ke sha takwas amma na jerin jayin an wasu sun fi tafiya a sha takwas din daidai ko wanda ya rawaito sha takwas ɗin ma kuma ya rawaito sha shida suke kuma ya rubuta sha uku duka imam Ahmad sai wannan kara masa yanda to mukaddara ko da sha takwas din ne to haka kuma yi wufati wasu sun ce a daidai irin wannan rana da yanzu duniya kuma a cikin wannan wata kamar yadda aka yi na annabi Muhammad haka ya kuma zuwa ga Allah wannan rana yana da shekara 80 daidai sannan ya bar ƴaƴaye guda biyu sai ni Muhammad Habib da sai ni Muhammad Kabir ya bar mata guda biyu sai da mabaruka da sai da mubaraka sannan ya bar almajirai kakkun malamai rikakkun wani ya kai girmai na ya kai uku wanda ne ke numfashi da lada illallahu sai cika duniya sun nauye kasa da lada illallahu saboda kudin maksum ya bayyana ya hura musu na fa'ila iya to ya bar jirgin wannan ba a sannan kuma ya bar asar a rubuce sannan ya hura ruhin ɗarikarsa a cikin bayan Allah ya hura ta sai ta yi bango da bangon gusa to haka shi ne yin ka ba amma ta tare daga nan za a gane ai sai to nan ba wai rayu ba haya'an wa amma ta in kafin ila kafin min kafin ula ila kafin akhir eh na ba ta gane eh kafin ila kafin ba eh masha Allah to haka abu ne yake to haka bayan ya gama aikin sa idan shekara 80 Allah ta'ala ya kira shi yang disirat Allah Allah Ta'ala mendadak permulana Muhammad Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Thank you. قالت جاني أبلا بس آياتي نجي
بالكرامات أجمع لا يتفلت عنه لا يتفلت من الولاية بدفاعه ولا Allah ya rasu na ne za ka yanka karaman min mawadda ta yi ta aka gudu gafara to. Allah ya rasu Allah abu can bude turi Allah ya sarfa ya mere neman da ka anu lailan kalbi maraki. Allah يا رسول الله خليفة الغير وزيكم جميع الخلق وهو الأصل للوجوداتي يا مغرب البر مرعيد الرقود وممتير المزون ولقاز البريات يا الله تلك المكارم لا تعبان من لبن تلك الوراثة من أعلى الأرومات مولانا ابن فاطمة فريء النبوة هذا آمد الكتب نعطيه المقامات يا رسول الله هذا الذي من قلبه كل حاضنة نزيل الفتور وتزيل المرامة مولانا أبوك ثلاث وتسليم على سندي وإيمان وسعد يضيل الكبيرات الله الله الله الله يا رسول الله الله الله يا رسول الله يا أبو الخير أنا أحمد يا أبو الخير يا بيت ابن أهلام قل أعمد فاتم المنكب آتكم أنا آمد ما جدوا فائق المعتق أبد قادر عارف لا فائق بيض واجد نور ظاهر سر طائر عاكف أنا آمد آمر ساجد شاكر ذاكر صالح ناصر ناصف واصف أنا آمد أورع قائم الليل وأجمد ماجد راكب ربي خائف أنا آمد محمد سالم سالم هذه آدم أكرم الرعد الجليل وارث أنا يسالي الرعد لهذه إمامي ولا حالي من بالثلاثين هواكب أنا آمد يا أبا البيرة أنا آمد يا أبا البيرة أنا آمد يا أبا البيرة أنا آمد يا أبا البيرة أنا آمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله فأسرعك المستقيم ولا أراني أحبتي وإسلام العظيم وأنا لك
lokacin da ake tafi da kuma da sauran shayin shayin domin za mu dauna abu goma da arba'in to ana cikin ana cikin doka ana doka ta sakura mutane Allah muna ta wasu da shi wasu da Allah ta ɗauke da doka kuma an ke kire ta ne don ana wa bibi to Allah don sun yi na Allah ta kare wannan dan akwai yiwuwar cewa an kirkiri dokan ne don hararar mu kuma wani mutum ne wata musamman na mutum in yana ganin ba an kare ba ma an kare su masu da ba ya fita na bane mana ta yi muna ji an kare har a ce wurin amma za a yi wurin wurin ka muna ta sun ko mutum ba sun fita saboda ni ba wurin mu lafiya sun kuwa da nishaɗi don ƙarfi maulana da su gudanar wani shi da wani abu da shi a hannun jami'a da wafati za mu ɗauki nukulobi guda uku kacal da abin da muka sani ke nan saba shi ko murya ko ya kuma da farida sai mu samu ta bai ko tayi ko kashi a kan su saboda mu ƙara saita wa kanmu tafiya a kan abin da shi da ne zaman shi to bayan wajifa da layi cikin zuma a cikin da muke karanta wani wurin da shi radiyallahu anhu to in ka dunkule wurin gaba ɗaya menene ne manufar karanta shi Allah suna fahimta na da kyau ka dai kure da nufin jami'a gaba da menene maksar ka karanta shi kai kana nufin kawai ka karanta wurin safe yamma da wajifa da su juma kawai dan kana mutu jami'a shi ne maksar gaisul kuswa ko dole abin da ake nema na karanta a wuraren shi wa rabbi Allah wani shine sabar da safari mana ƙarshen shi wani shi ne gaya to kenan akwai buƙatar kana yi kana dubawa فلا على التقوى ولم تكن من الآفات إلا بشيء عارف وتمشي لسلام شغل من جهنم sai ka ce kana karantawa kuma kana kyakkyau kana duba kanka ana kuma duba shin kana samun safai kana samun promotion kana samun kana rabuwa da halayenka bakaƙin munana kana tahalli ko kana samun halayen masu kyau kana samun tahalli wannan shi ne babban abin da na so mu tattauna a kai ke shi ne nukudar mauludu mu kamar lubbin mu na tattauna yau da kuma lokaci da zai bayar ba to da haka wannan shi ne zama kaman kaman shimfiɗar zaman mu a cikin inda za mu zauna ina ne zaman mu na gaba a gunguma da ranar laraba shi ne zaman mu na gaba to nake jin wannan shi ne nukudar da za mu ɗaura alfarman maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam za mu tsawata ba kuma za mu tattauna ba ya je abin da Allah ya kaddara kenan to da ka za mu sai yana amma da kira ta ta karshe shine akwai su goguwa guda biyu ko uku suna yawo a cikin ɗan uwa domin da hankali a kan an shi ne magana ta gaskiya bugu jahilci dan uwa ta ne masu shakarci da kin yin karatu da sunan fakewa da sana'a ko neman kuɗi ba wani neman annabi da hana ka ko in kai kana da kanka kamar da kina ka jahili murakkab ilmi ka zama ta jaho ka jahilci rayuwa ka jahilci kanka ka jahiltar da kanka da karfin tsiya sarka ba